بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في المحافظة على الأعمال قال الله تعالى ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وقال تعالى وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وقال تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين
بسم الله الرحمن الرحيم باب في المحافظة على الأعمال bayan malam ya yi bayani akan abin da ya shafi al-iqtisadu fil ibada wato takaitawa a cikin ibada mutum ya kwashi wato abin da ya ga zai iya yi kar ya fashi abin da ya fi ƙarfin shi ya ɗauki ibadar da ta mai yawa wanda zai tafi daga baya kuma ya daina yin ta to malam sai biye wa bayan wannan babe ɗin da baban da yake magana akan dawwama da kuma kula akan abin da ya shafi ayyuka ga baki ɗaya na alkhairi da kuma zargin wanda ya daina aiki bayan da yana cikin yin shi na alkhairi to shine wannan baban zai tattauna akai babun fil muhafazati alal a'mal wannan babi yana bayani dangane da abubuwa waɗanda suka tabbata ayoyi waɗanda suka zo daga Allah subhanahu wata'ala da kuma hadisai waɗanda suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayani akan abin da ya shafi almuhafaza dawwama da kula da haba-haba alal a'mali wato akan ayyuka waɗanda suke na gargaru ayyuka na gari da bawa ya saba aikata shi da bawa ya saba aikata su to ana so ya dawwama a kansu ya ci gaba da yin su hal Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa matukar dai ba wani abu ya gilmo ba wani uzuri wanda yake mai ƙarfi wanda shari'a ta musulunci ta bayar da dama game wannan uzurin ya daina wannan aiki din to matukar ba wannan uzurin ya gilmo ba ko mantuwa to ba a ba shi damar ya daina aikata aiki na alkhairi da ya saba yi ba wannan ko da abin da ake cewa mustahabbi ne ko sunna ba wai wajibi ake magana a kai ba ana so dukkan wanda ya saba ibada to ya ci gaba da yin ta hal Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa shine malam ya shigo mana da waɗannan ayoyi da kuma waɗansu daga cikin hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke magana a wannan babi aya ta farko malam yace ubangiji subhanahu wata'ala yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi shin yanzu wai lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani an takhsha qulubuhum li dhikrillahi zukatansu su dinga tafshi su dinga kaskantar da kai da zikirin lahi saboda ambatan Allah shine galgadi da kuma wa'azi na Allah subhanahu wa ta'ala da yake yi ta hanyar abin da ya shafi al'ummu waɗanda suka gabata waɗanda suka fanɗare wa annabawansu suka yi lalata Allah subhanahu wa ta'ala ya hallakar da su Allah ya ce fa kullana akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun to shin bayan Allah mumine lokaci bai yi ba na ya zamanto zukatansu sun yi tabshi sun kaskantar da kansu saboda ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma nazzala min alhaqi sannan kuma zukatansu su yi tabshi su kaskantar da kansu saboda abin da yake saukowa na gaskiya shine alqur'ani ayoyi na alqur'ani waɗanda ake saukar da su safiya da marece dare da rana wato a cikin zafi da cikin ɗari a cikin halin bulaguro da cikin halin zama a gida ayoyi waɗanda suke magana akan umarnannuka da kuma hane-hane shin wannan lokaci bai yi ba na waɗannan ayoyin su sa su zuciyarsu ta yi taushi wajen mai kuwa wajen aikata ayyuka na alkhairai da kuma kamewa daga aikata ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hani akan abin da akan aikata su a wannan wama nazala min alhaqi wato ita ce ƙira'a ta waɗanda suke ba jumhur ba nafi almadani da haus wato riwayan haus an asim su ne suke karanta wa ma nazala min alhaqi amma jumhurul qurra wato suna karanta wa ma nazala min alhaqi da kuma abinda ubangiji subhanahu wata'ala yake sassaukarwa na gaskiya shine alqur'ani da abinda Allah ta'ala yake sassaukarwa na ayoyi na alqur'ani dake dake filla filla waɗanda suke bayani akan umarnannuka da kuma hani abinda ya shafi wa'azi mawa'id da wa'adi da alwa'id wato abinda ya shafi galgadi na aljanna alkawali na gidan aljanna ga waɗanda suka yi biyayya da kuma narko na azaba ga waɗanda suka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wala yakunu kallazina utul kitaba shin lokaci bai yi ba na kadda su kasance tamkar waɗanda aka ba su littafi su ne wato yahudu da nasara min ƙablu kafin wannan al'umma ɗin faɓala alaihimul amad sai zamani ya tsawaita tsakankaninsu da annabawansu faƙasat ƙulubuhum sai ya zamanto zukatansu sun ƙeƙashe ba sa yin tabshi sun yi watsi da abin da annabawan nasu suka zo musu da shi na umarni da hani sun kama wato rufa-rufa Allah subhanahu wa ta'ala ce a kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamuna sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun fawailul lil ladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun to shine yace fadala alaihim al'amad sai zamani ya tsawaita tsakankanin nasu da annabawansu ya zamanto an samu lokaci mai tsawo da aka yi hakanan faqasat qulubuhum sai zukatansu ta kekashe ya zamanto abin da yake cikin littafin at-taura ba shine abin da suke aikatawa a aikace ba abin da yake cikin littafin linjira ba shi bane abin da suke aikatawa a aikace ba wancan littafin a taura abin da yake ciki sun ajiye sun ce tilka ummatun qad khalat abin da yake cikin littafin linjira sun ajiye sun ce wannan na al'umma ce wanda suka shuri laha ma kasabat wa lana ma kasabna na'am wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa qaffaina bi isa ibn maryam wa atainahu al-injil وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة شيكنا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Tsun maƙafaina ala'a tsarihin birusulina, sannan kuma sai muka biyar, sai muka biyo da manzanninmu a kan bayan su waɗancan manzanne sun huce. Bayan annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu, Allah ta'ala ce sai muka biyo da manzanninmu muka zo da annabi Musa muka zo da annabi Idris muka zo da annabi Dawud muka zo da annabi Suleiman muka zo da annabi Yunus da sauransu Allah ce wa kaffaina bi Isa ibn Maryam sai kuma muka biyo da baya muka biyo da annabi Isa dan na Maryam alaihi salatu wassalamu a bayan su waɗancan annabawa saboda tsakankanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da annabi isa alaihi salatu wassalamu wato shekarun ba su kai dubu ba shekara 600 ne kamar yadda salmanul farisi ya faɗa asar ɗin yana cikin sayar bukhari shekara 600 ko shekara 500 an gane ko allah ta'ala ce mun biyo da annabi isa mun zo da annabi isa ɗanna na maryam alaihi su alaihi salatu wassalamu bayan su waɗannan annabawan sun shuɗe wa atainahu injil wato sai muka bashi littafin linjila wato wannan yana bayani akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta aikowa da manzannai daki-daki ɗaya bayan ɗaya sun ma'arsal na rusulana tattara wato sannan muka yi ta aiko da manzanninmu ɗaya yana bin ɗaya ɗaya bayan ɗaya walaɓar ataina musal kitabu wa ƙaffaina min ba'adihi bin rusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون Allah ta'ala ya ce wa atainahul injil mun baiwa annabi Isa ɗanna na Maryam alaihi salatu wassalam littafin linjila wato al-injil shine littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wahayin shi zuwa ga annabi Isa din waj'alna fi qulubil ladina taba'uhu ra'fatan wa rahma Allah ta'ala ce mun sanya tausayi da kuma jin kai a cikin zukatan waɗanda suka bi annabi Isa dan na Maryam sune a cikin zukatan alhawariyun Allah ta'ala ce falamma ahassa Isa minhumul kufra قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون سننكم آية تكرشي cikin suratu as-saff Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani akan su wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashshiril mu'minin يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل فكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, To sai muka sanya tausayi da jin kai a cikin zukatan waɗanda suka ba annabi isa alaihi salatu wassalam duk wanda yake mabiyin annabi isa ne to yana ƙaunar soban shi yana son junan suna son junansu kuma suna tausayin junansu wa rahbaniyata nibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wabtada'u rahbaniyatan wato kuma sun kirkiranci sufanci su waɗannan mutane na annabi isa alaihi salatu wassalam wato sai suka kirkiranci sufanci abinda ake nufi da arrahmaniya kamar yadda malamai suka yi bayani shine watsi da mata suka daina auren mataye sannan kuma duk abin da ya shafi kayan jin daɗi ne na rayuwar duniya gabaki ɗaya suka daina yin shi sannan kuma duk abin da ya shafi abu ne wanda yake na kanjamau shiga ta attakhashu suke tayinta irin tufafi wanda yake alkhashin tufafi wanda yake mai kaushi tufafi na gashi za su yi ta amfani da shi sai suka riki waɗansu koguna da waɗansu sauma'a suka je suka killace kansu a can wani Allah subhanahu wa ta'ala ce su suka kirkira wa kawunansu ma ka ha alaihim ba mu ba muka wajibta ta a kansu ba mu muka wajibta wannan rahabaniyanci ba a kansu illa btigha ridwanillahi face dai hakan ɗin da suka kirkira wa kawunansu sun yi ne saboda neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah ya ce famara auha haqqa riayatiha ba su kiyaye ba wannan abin da suka kirkiro shi suka shigar da shi a cikin addininsu na rahabaniyanci to ba su kiyaye shi ba hakikanin kiyayewa ce wato wannan ibnu kathir a ƙarƙashin wannan ayar bayan ya kawo yake cewa mutanen annabi isa alaihi salatu wassalamu a wannan gabata wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillahi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge su ta hanyar abubuwa guda biyu. Na farko, al'amari na farko shine sun ƙirƙiri wani abu sun shigar da shi a cikin addini, alifta da'u fiddin, wanda kaga wannan muharram ne. Bai halitta ba, bai dace ba, bai halitta ga mutum musulmi ya ƙirƙiri wani abu ya shigar da shi addini ya dinga bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi da sunan cewa addini ne to kaga sun kirkiri wannan rahabaniyanci na biyu kuma shine bayan sun kirkira wa kansu saboda dama duk mutumin da ya kwashi ibada wanda ba Allah ya umarni ba manzan Allah ya umarni ba sai ta haƙarhin shi shi kenan kuma ba su iya ba dawwama a kanta fama ra'auha haƙa ri'ayatiha ba su kiyaye ta ba haƙiƙanin kiyayewarta Allah ce fa'atain alladina aman na'am fa'atain alladina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasiqun haka ne ko wa ƙala ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wala ta kunu kallati na ƙabat ghazlaha min ba'adi ƙuwatin an kasa. Allah ya ce, Kadda ku kasance, wato cikin warwarewa alƙawali da za ku dinga yi bayan an yi alƙawali da ku, za ku yi kaza, za ku yi kaza. To, kadda ku kasance cikin warwarewa wannan alƙawali. kallati na ƙabata ghazlaha tamkar wannan mata wanda take warwarewa kaɗin zaranta wanda ta wuni tana yin shi min ba'adi ƙuwacin bayan ta tubka shi ta ƙulla shi ya kaɗu da kyau an katsan sai ta maida shi ya koma warwararre wato wannan wata mata ce wanda aka yi ta a makka wanda ta samu taɓin hankali to take zama tsawon yini guda tana kada zare na abawa sai ya zamanto ya yi kyau kawai da ƙarshe kuma hallo sai ta komo ta warware shi sunanta raiɗa bintu amr an gane ko to sai allah subhanahu wa ta'ala ya kamanta waɗanda suke warwarewa alƙawali saboda allah yana bayani ne akan wa awfu bi ahadillahi idza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون sai Allah ce wala takun to ya ku waɗanda suka yi alƙawali kadda ku kasance fi naqdil ahad cikin warwarewa alƙawali kallati naqadat ghazlaha tamkar wannan mata wanda take warwarewa kadin zaranta wanda ta yi min ba'di quwwatin bayan ta kyautata shi ta tubka shi da kyau ya kadu an kasan kuma sai ta dawo ta maida shi ya zaman towar wararre tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min umma inna ma yabluukum Allah bi wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka liqin wato ka ci gaba da bautar ubangijinka ka dawwama akan bauta wa Ubangijinka subhanahu wa ta'ala, hatta ya atiye ka leƙinu har dai mutuwa ta zo maka, wato wannan shi ne aleƙin. Aleƙinu shi ne mutuwa, kamar yadda ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya gaya ummul ala, wato ya ce da ita, amma huwa faƙar ja a hulyaƙin wa inni la'arju lahul khair. An gane ku? Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan abin da ya shafi alyaƙin a gurare guda biyu nan da kuma ƙarshen suratul muddathir ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum minal nud'imul miskin wa lam nakum nud'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin to al-yaqinu shine al-mautu wanda shine kuma maganar malamai waɗanda suke al-muhaqqiqun amma ɗaukan ma'anar aleƙini da wani mataki ne idan mutum ya kai shi zai daina ibada to wannan da yawa daga cikin malamai wato sun yi rafa ɗinsa saboda ba wani mataki da bawa zai kai da ran shi da lafiyarsa a ce ya daina ibada ya kai wato ya yi retirat game da abin da ya shafi ibada sai dai ibada ta mai uzuri irin dattijo wanda ya manyanta ba zai iya yin azumi ba to wannan zai iya za a ajiye azumi zai ajiye azumi amma kuma mustahabi ne a kowace rana wato a bayar da mudu guda kambacin abin da wato aka yi na azumin nan kowace rana a ciyar da miskini guda kamar yadda abdullahi dan abbas wato ya faɗa wa alal ladina yutawwaqunahu fidyatun da'amu miskin ce huwa shaykhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma fa yud'imani makana kulli yawmin miskinan miskinan na'am
وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه na'am قد سبق في الباب قبله
wa ammal ahadith malam yace amma hadisai waɗanda za su iya shiga ƙalƙashin wannan babe ɗin baban da yake magana akan almuhafazatu alal a'mal wato kiyayewa akan abin da ya shafi ayyuka na alkhairai da kuma tarku tahawuni biha wa tasahuli fiha to hadisan da za su iya shiga a cikin wannan babe suna da yawa yace faminaha hadithu aisha yana daga cikin hadisan da za su iya shiga ƙalƙashin wannan babe hadisin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha shine wa kana ahabbu dini ilaihi ma dawo masahibuhu alaihi wato hadisin na na Aisha wanda ya gabata a cikin baban da yake magana akan al-iqtisadu fil ibada ya na na Aisha radiyallahu anha tace
أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع بها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها tazkuru تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تبيقون ما داوم عليه na fa inna fa inna fa wallahi la yamallu Allah والله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه Masha Allah, Masha Allah. Yawwa to wannan shine hadisin na na Aisha. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama dakhala alaiha wa inda hamra'atun faqala man hadhi qalat fulanatu tadhkuru min salatiha qala ma alaikum bima tudiqun fawallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbu ad-dini ilayhi ma dawama alaihi sahibuhu shine anan yace to sai ya kawo gabar da ya kamata mu kula da ita wa kana ahabbu dini ilaihi mafi soyuwar aiki na addini zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance shine ma dawama sahibuhu alaihi aikin da mai shi ya dawwama akan shi al-imam ibn al-jawzi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a to a ƙarƙashin wannan hadisin yake cewa a ciki akwai abubuwa guda biyu wanda za mu kula da su wajen abin da ya shafi mutum ya daina ibada ya fara ibada ya daina ta game da abin da ya shafi zargin shi shi ma na farko shine al'amari na farko shine idan mutum ya fara ibada ya daina ta wannan yana nuni akan ya kyamaci wannan ibadar duk wanda ya fara abu ya daina yinsa da yana yi ya daina yin shi to ya kyamaci wannan abun ne yawanci kyama take sawa mutum ya daina abu to ya kyamaci abin da Allah subhanahu wata'ala yake san shi kaga wannan abu ne wanda yake mummuna sannan kuma al'amari na biyu wanda zai kwashi abin da ya fi ƙarfin shi bayan wata ɗaya lo ya sake yi bayan wata biyu ya sake yi wanda abin da ya kamata kuma a kullum kullum ne ya kamata ya dinga yin shi to kaga mutumin da ya ka misali ya ce mutumin da zai dinga zuwa karatu misali awa ɗaya yana gari ya je shi ya ɗako hadisai guda biyu ko hadisai guda uku ya koma gida ya yi nazarinsu da wanda shi kuma sai wata guda ya yi zai zo shi ya wuni yana karatu ya koma gida hallo sai ƙarshen wata hallo ya sake dawowa za ga karatunsu ba zai zama to ɗaya ba don fa ma salla a saka ka mustadimi wanda sai an yi wata guda zai zo shi ya yi karatu ya yi mishi wuni ɗaya ya zo shi ya yi zibe yanda wannan zai fahimci karatu wanda yake zawa yake ɗaukan kaɗan-kaɗan a kullum ba za ka haɗa ba kanka da shi saboda shi wannan ya samu lokaci isasshe wanda zai yi nazari na adadin kwanakin da yake karatu da su amma shi kuma mutumin da ya kwashi na wata guda fa ba zai iya bayi a lokaci ɗaya saboda abin zai mai yawa watakila har watan ma ya zo shi wani gurin ya biya shi wani gurin bai biya shi ba to dai ibn jauzi ya ce bangaren abin da ya shafi ka kwashi abin da ya maka yawa wajen ibada to akwai zargi sosai ta bangaren nan guda biyu saboda kana daina yi za a ce ka kyamaci abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ne sannan kuma al'amari na biyu shi wanda yake yin kaɗan kaɗan ɗin nan to in Allah da sai ya fi ka fahimtar abin sai ya fi ka wato yin zurfi a cikin al'amarin sama da kai wanda kake kwasar da yawan sai an sha kwana kuma ka zo ka yi shi wa qad sabaqa fil babi qablahu wannan hadisi na na Aisha ya gabata a cikin baban da yake kafin wannan babe shine babun fil iktisadi fil ibada baban da yake magana game da abin da ya shafi takaitawa a cikin ibada na'am نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال hadisi daga Umar ɗan Khattab yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Umar ɗan Khattab ya ce ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Man nama an hizbihi minan lail dukkan wanda barci ya kwashe shi, game da yin abin da ya saba yin shi a cikin dare na karatun Alƙur'ani ko na ƙiyamun lail. barci sai ya kwashe shi bai samu bai wannan hizb din nasa idan aka ce alhizbu shine wani kaso wanda ka saba yi a cikin dare na ibada amma karatun alkur'ani ka saba yin tilawa izu biyar ka saba yin izu biyu ka saba yin izu hudu a cikin dare amma qiyamul layli ka saba yin raka'a shida ko raka'a bakwai hal witri ko raka'a takwas da da wutiri raka'a tara ko raka'a goma sha ɗaya hal wutiri ka saba yin haka nan to sai barci ya kwashe ka baka samu baka yi wannan abin da ka saba yi din na hizb din naka wannan wadan suna ce mishi alwirt wato wuridi abin da ka saba yi kenan almu'tad min al-ibada bil-layl abin da mutum ya saba yin shi na ibada a cikin dare ya saba yin wuridinsa izu biyar yana yin qiyamul layli da shi kowata raka'a ya karanta mata nisub nisub sai ya zamanto ya samu raka'a goma ya tashi kuma sai ya yi wutiri da raka'a guda ɗaya imma ya karanta tun daga sabbi hisma rabbikal a'la ya kai suratul nasi imma ya kama tun daga watini ya kai suratul nasi imma ya kama tun daga qul ya ayyuhal kafiruna ya karanta falaki ya karanta qul huwallahu ahad falaki nasi sannan kuma in yana so ya hada da amanar rasulu da sauransu to sai ya raka daya ta karshe kenan to dukkan wanda ya yi barci game da wannan abin da ya saba yi na dare na ibada aw an shay'in minhu ko kuma ya yayi barci bai samu ya sallaci wani kaso daga ciki ba yayi wani kaso bai yi wani kaso ba irin mutum ne wanda yake raka'a goma da izu biyar shikenan idan ya raka a shida ya yi izu uku yana ɗan yin kiskirin ya ɗan ringe sa ya samu mintin shi biyar shida ya ɗan sha luftan ɗin shi ya tashi ya ƙara su raka a hudu sai kuma ya yi wutiri shikenan kawai ya yi hakan ɗin ashe shi ɗan dama tsumin shi yake ya zo ya danne shi yayyaye ya tashi ya kasa tashi kawai sai ya ji ana assalatu ta ta tashi yanzu to yanzu ya yi wani kaso bai yi wani kaso ba ko faƙara'ahu ma baina salatil fajar sai ya samu ya karanta wannan ahzab ɗin nashi da ya saba yi in abin da ake karantawa ne in ƙur'ani ne kenan ya samu ya karanta shi in kuma ƙiyamun laila ce fa sallahu sai ya samu ya sallaci wannan abin da ya saba sallata a cikin dare ma baina salatil fajri tsakankanin sallar asubahi wa salatil zuhuri da kuma sallar azzuhur to kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl za a rubuta mai ladan tamkar wannan abin da ya saba karantawa na daren tamkar a cikin daren ya karanta shi an gane ko ko kuma kutiba lahu kutiba lahu ka annama sallahu min al-layl za a rubuta mai wannan ibadar da ya saba yi cikin dare wanda barci ya hana shi ya yi ta za a rubuta mai tamkar ya yi ta ne cikin dare kaga sauki na shari'a da kuma wato tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake yi ga bayansa. To, wani hadisi na Umar ɗan Khattab wato yana bayani akan abin da ya shafi inda mutum ya saba yin ibada, kuma sai ya zama to wani abu ya hana shi ya yi ta. An gane ku? Amma ba wanda kawai dama ya zo shi ba kawai wataren ya yi wataren ya ƙi ne. Kawai yau in ka gan shi a masallaci wajen ƙarfe goma yana ibada shi zai ce wallahi jiya ne da na kwanta ban tashi ba. shine yanzu na zo nake raka nan guda goma gobe in yayi kokari ya ji ba halo ka ganshi a masallaci wannan ba irin shi ake magana ba wannan baya da niyya wanda sai a yi wata da ket za a samu irin wannan fatkin ta zo ta wanda sai a yi sha hudu kwana ashirin kafin ka gaya makara dama da niyyar yake kwanci ya sa rebe ya yi kaza ya yi kaza in ka ga bai tashi ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi niyyar ya huta a wannan daren ba zai tashi ba an gane ku to wannan shi ake magana amma ba wanda yau ya yi ba gobe bai yi ba jibi ya yi gata bai yi ba wannan shi ba a magana shi wannan ima ya ɗauki daidai wanda zai iya yi kafin ya kwanta raka a bici raka a hudu ya tasu ta masu ƙaramin ƙarfi amma kuma ya raka yin yau yayi gobe bai ba a sa shi cikin la ta kumi tsala fulani ka ne qumul layla fa taraka qiyamal layli wanda za mu karanta a gaba sai kuma al'amari na biyu idan qiyamul layla ce mutum ya saba yi cikin dare misali ya saba yin raka'a takwas hal ta wutiri raka'a tara to sai zaman to barci ya kwashe shi bai samu ba yayi ta to idan ya tashi da rana in zai yi su ba zai wuturin wannan ba raka'a takwas din kadai zai yi ba zai wuturin wannan ba ko kuma ya raka'a goma haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa kamar yadda Sheikh Muhammad Salih Utsaimin ya faɗa cikin sharhin Riyadu Salihina yace shine zai yi raka'a goma in raka'a takwas yake yi yayi wuturi raka'a ɗaya ko to yanzu raka'a goma zai yi saboda wuturi ba a yin shi da rana an gane ko in raka'a sha ɗaya ya saba sai yi raka'a goma sha biyu kamar yadda hadisin na na Aisha radiyallahu anha wato zai tabbatar da yadda ma yake alaihi salatu wassalam wato yake an gane a to kuma sai kuma ma baina salatul fajri wa salatul zuhur to shi ma nan malamai sun yi magana a kai saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda ya zo cikin hadisai ingatattu irin su hadisin abdullahi dan umar wanda yana cikin sahihain irin hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sahihain da waɗansu daga cikin hadisai irin nasu ali ibn abi talib da sauransu wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da yin sallah ta nafila bayan sallar asubahi har sai rana ta hoto ko to shin wannan hani ya shafi hatta wannan sallar idan mutum ya yi sallar asuba ba zai tashi ba ya yi su kai tsaye sai ya yi haƙuri rana ta hoto ko ko a'a su ba sa daga cikin wancan wato taksis ɗin da aka yi wannan yana daga cikin wato saboda yana tana da wani hukunci na daban saboda larura ce ta sa waɗansu daga cikin malamai suka ce tun da dai sunanta nafila kuma yanzu lokacinta ya huce ƙara'inta ne zai yi to sai a haƙuri sai rana ta fito ɗin sai ya yi ta waɗansu kuma suna ganin cewa a'a wannan wato laha sababun tana da kai wani sababi to dukkan zawatul asbab ba sa shiga ƙarƙashin wannan hani ɗin zai yi ta ne ala kulle halin dai akwai sabani na malamai amma malamai sun fi rinjayar da bangaren abin da ya shafi mutum ya yi haƙuri ya bari sai rana ta hoto sannan kuma sai ya yi ta wannan hadisi al'imamu muslim ya rawaito shi نعم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه hadisi daga Abdullahi dan Amr ibn al-As Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Amr ibn al-As Abdullahi ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ni ya Abdullahi bawan Allah la takun mithla fulani kada ka kasance irin su o'o kada ka kasance irin wani kana ya ƙumun laila fatarka ƙiyamar lail wato wannan ƙo'on ya kasance yana yin kaso na dare a cikin sallah yana yin kaso ne yana yin sallah a cikin wani kaso na dare ma'ana kana ya ƙumu minan lail ya kasance yana yin ibada a cikin dare a wani kaso na dare fatarka ƙiyamar laili daga ƙarshe daina wannan abin da ya saba yi din to kada ya kasance irin kaga anan malamai suka ce imma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bayyana shi wannan ƙo'on abdullahi ɗan amur ibn al'asu sai ya rufe shi ya ƙi bayyana shi ya ƙi faɗa wa almajiran shi saboda kale zamanto ya zama abin yin izgili da shi shi wannan wana saboda wajen ka faɗi aibu na mutum ka aibunta shi da wani abu da ya saba yi to watakila allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi ya daina wannan abin kuma daga ƙarshe kaga an yi abin da ba a yi ba ka ce yana kaza kuma shi kuma ya daina wannan abin saboda alqulubu biyadillahi na'am wato Allah subhanahu wata'ala zukata na bayan shi a hannun shi suke yuqallibuha kaifa yasha'u zai iya jujjuya su yanda yake so yau za a ga mutum lafiya kalau amma kuma ka go- ka gobe ya canza daga kan abin da ka saba ganin shi akai na addini da sauransu wani za a gan shi ba a miƙe ba akan turba wanda take miƙaƙƙiya amma kuma ka gan shi ya dawo ya miƙe akan turba wanda take miƙaƙƙiya to saboda yana daga cikin addu'ar ma'aiki sallama Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika aw ala dinik an gane ko to shine ya kasance yana qiyamul layl fataraka qiyamal layl to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce to ai wannan dama yana daga cikin shagube yana daga cikin maganar ma'aiki alaihi salatu wassalam idan waɗansu mutane suna aikata wani abu in ya zo shi ya hau kan mimbari ba ta yake ba kai wane da wane da wane me yasa kuke aikata kaza na'am ta ake ma balu aqwamin ya fa'aluna kaza wa kaza ma balu rijalin yashtariquna shurutan laysat fi kitabillahi ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza wa kaza kamar yadda mun karanta a baya na'am to haka manzon Allah yake baya faɗar sunansu ya sani sarai da sunansu ya san su ba wai bai san su ba Allah amma saboda ya zama to riga ce ba wuya wanda yana irin wannan aikin ba a san ba ma yana yi kenan idan aka faɗi shi ma har shi aka shafa ta yanda inda a ce waɗanda aka sani kaɗai aka ambaci sunansu shi wancan ba zai san ba an taɓa shi to shi yasa amma idan aka yi abin riga ba wuya duk wanda ya san wato aikin shi ne kenan da shi aiki amma ba a hoto aka kama sunan shi ba kawai an ce dai masu aikata aiki kaza da kaza da kaza da kaza shi yasa wato la'antar mutum wanda yake kafiri shi kadai ka kama sunan shi ka la'ance shi bi halitta ba sai dai in bayan ya mutu sannan kuma zaka iya la'antar shi amma mutumin da yake arne ne a yanzu bai musulunta ba ka kira shi da la'ance la'ananne mutumin banza Allah ya la'ance shi to bai halitta ba saboda watakila Allah ta'ala zai iya amsa shi zai iya amsa shi ya shiryu kafin ya mutu to kaga wannan la'antar da kamshi kuma ka sani idan mutum ya tsine sama take hawa idan ta hau sama ta je ta taga ko ina a rufe sai ta dawo ƙasa idan ta dawo ƙasa ta leƙa ta rasa inda za ta shiga shikenan sai ta yi yamma ta yi gusum ta yi gabas ta yi arewa ta shige ta kyakkyawa ta kyawa in ta rasa inda za ta je ta hwada shikenan wanda ya tsine ya ta dawo kan shi mai yawan tsinuwa za ga a kullum inda yana tsinewa abin da bai dace ba to shi kuma la'antar in ta yi sama ta je ta rasa mashiga ta zo ƙasa ta rasa mashiga ta yi gabas ta yi yamma ta yi kud- gudu ta yi arewa to da ƙarshe kuma sai ta dawo kan shi eh an gane ko to kada mutum ya saba yin haka nan tsine wa masu irin aiki kaza alala anatullahi ala zalimin wato ga ce Allah tsine wa azzalimai to wannan ba ka da matsala a kai saboda azzalimai duk wanda ya kaza ya kaza ya kaza yana cikinsu ba kama ba suna amma ka kama wani sunan mutum da ainihinsa ka ce wani azzalimi Allah ka tsine mishi albarka matuƙar ba mutuwa ya ba idan ka tabbata ya mutu akan wannan shirka din za ka iya tsine mishi albarka saboda ma kana faru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim to shi yasa ake irin wannan wajen abin da ya shafi fadakarwa kada a kama sunan mutum saboda watakila abin da yake aikatawa din zai daina yi. ka ce to wane kun san dai wane yana sata ko barawo ne to a a kula da shi da kyau da kyau a kai kaza a yi kaza a kawun ka zo kana fadakarwa to kowa dai ya kula da ajihun shi saboda watakila mu sani ba ko akwai waɗanda suke yin ƙaramin hali kenan yanzu ka yi magana wanda duk wani mutum zai rike ajihun shi duk wanda ya san da salular shi ajihu ko da waɗansu kuɗaɗen shi zai rike ajihun shi ba tare da ka kama sunan wannan mutumin ba wanda hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجه أو غيره صلى من النهار ثن- ثنتي عشرة ركعة رواه مسلم
hadisi daga nana aisha yardal allah ta ƙara tabbata a gare ta nana aisha ta ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza fatathu salatu min al-layl idan dai sallah ta kuce mishi a cikin dare tahajjudin da ya saba yi ya zamanto ya kubuce mishi bai samu ya yi shi ba min maradin shine min waja'in saboda rashin lafiya ne au ghairihi ko waninsa ya zamanto rashin lafiya ta hana shi bai samu yayi da dare ba ya tashi cikin dare ya ji shi baya jin sayan da ya kamata au ghairihi ko kuma waninsa irin wani uzuri wanda yake mai mahimmanci saboda yawanci a cikin bulaguro ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana kiyamun laili to salla minan nahari fintai asharata raka'atan to yana sallatar raka'a goma sha biyu da rana saboda abu salama ibn abdurrahman ibn auf ya tambayi na aisha radiyallahu anha kaifa kanat salatun nabi sallallahu alaihi wa sallama fi ramadan قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة to kaga raka'a goma sha ɗaya na na Aisha ta ce manzon Allah yana yi to idan ya zamanto ya wayi gari bai samu bai wannan raka'a sha ɗaya da ya saba yi cikin dare sai ya raka'a goma sha biyu saboda ba a yin wuciri sai ya zamanto ya ƙara raka'a ɗaya ta zamanto raka'a goma sha biyu to haka waɗansu daga cikin malamai suka ce wato idan idan ya zamanto da dare ka saba yin wani adadi na raka'a to in ka tashi in ka makara baka yi shi ba za ka yi adadin shi ne ka ƙara raka'a ɗaya saboda ba za ka yi shafa'i ba ba za ka yi wuciri ba an gane ku shine anan ta ce to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza fatatuhu salatu min al-layl idan dai sallah ta kubuce mushi a cikin dare bai samu yayi tahajjudi ba wanda ya saba yi min waje'in ma'ana bi sababi waje'in saboda rashin lafiya au ghairihi ko waninsa kaman barci yayi galaba a kansa kamar yadda hadisin Abu Qatada wato ya tabbatar hadisin abu qatada wanda yana cikin bukhari yana cikin muslim aka hadisin imran ibn hussein wanda yana cikin bukhari yana cikin muslim wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa sun yi tafiya a cikin wannan bulaguro dare yayi suka dan tsaya su yi rirrimi to manzala ce da su a khafu an tanamu an salati ina jin tsoron in muka ce mu kwanta mu huta fa to sallar asubahi za ta kuce mana ba za mu iya tashi mai sallar asubahi ba bilalu ya ce ana uki zuku ya rasulallah na ɗauki wannan nauyin ni zan kula da alfijir idan ya keto kowa zan tashe shi a yi sallah ina mazala ce ka yi ƙoƙarin wannan koto shi kenan fa asana da bilalun zarahu ila rahilaci sai bilalu ya jingina gadon bayan shi zuwa ga tagoshi kawai ya tsaya yake kallon inda alfijir zai keto ya tsaya ya yi ibadar shi ya kare kuma ya tsaya yake kallon inda alfijir ya keto shikenan shaidan sai ya zo wa bilalu ta inda bai ba sani ya kama shi tun yana yana tsaye ya zauna shi ya kwanta shi barci ya kwashe shi farkon wanda ya fara tashi shine ma'aiki sallallahu sallama zafin rana ya tashe shi ce a'a bilalu aina makulta ka ce za ka tashe mu kuma daga kama ka yi yasa a can ce wallahi ya rasulallahi ma ulqiyata alayya nawmatun mithluha qattu ya ce tun da nake ban taɓa wajen barci irin barcin da na yi a yau wani irin barci ne makararre ne idan na naji ba iya ɗauka na ma ya ce ido na ba iya buɗewa na yi na iya buɗu ma ya kasa buɗewa a cikin ruwa da musulmi ya ce a hazabi na musi ya rasulallahi bi abi an ta umi alladi a hazabi na musika sarkin da ya amshi ranka kai barci shine ne ya amshi raina manzo Allah ya ce irtahibu kulauta mu tashi inna hadha wadin fa inna hadha wadin hadarna fihi shaytan an gane ku wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi alhamdulillah ilmu indahu subhanahu wa ta'ala na'am zamu kwana akan babi gobe insha Allah ta'ala zamu tashi akan babi wa bi hadha al-qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik